فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا سافيا شتاء ثلاثة يومنا شاء تقوس قوات الجماد الآخر جراء النبي صلى الله عليه وسلم لقى مكة ومدينة ألف تريه دود أربعين دبقوا إيدي ترى قوات شاء ديو shekarar 2025 miladiya a wannan masallaci namu mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi الدعاء من الكتاب والسنة واللفظ الإمام العلامة سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى littafin da ke karantar da mu addu'o'i daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan shi ne darasin mu na 19 ko na'am yau muna darasi na 19 a cikin karatun wannan littafi kuma mun tsaya ne akan addu'a ta 98 ko 97 akan ta zamu tashi insha Allah zamu tashi ne a wannan addu'a mai tsawo wacce aka rawaito ta daga Ammaru ibn Yasir Allah ya kara mishi yadda السابع والتسعون اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين wannan addu'a da muka karanta ta malam yace imamun nasa'i ya fitar da ita a cikin sunan ɗinsa al-mujtaba sannan da imamu ahmad a cikin musnad ɗinsa kuma hadisi ne wanda yake ingantacce isnadinsa mai kyau ne Allah madaukakin sarki ya dace da mu a wannan addu'a da muka ji ta jama'a an rawaice ta ne daga sahabi ammaru ibn yasir Allah ya ƙara mishi yadda amma ɗan yasir yake ba da labari wata rana yana tare da wasu ɗalibansa عطاء ابن السائب جيشوا صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها عمار بن ياسر من يمن صلى الله يقارن الشجاع sai ya takaita wannan sallan ma'ana bai sa sallar ta zama mai tsawo da yawa ba fa qala lahu ba'd al-qawm sai wani bangare mutane suka ce da shi laqad khaffafta aw awjazta as-salata yo ai ka takaita sallar ba a jata da yawa ba ya haka kaji masu imanin gaske ko su suna complain ne akai akai sallah kawai nan da nan an gama sallan kawai kaga wani kuma ana yake son farin ciki eh in sallah ta yi gajiya sai ki yawwa haba idan yi sallah malam aka dan tsawai ta koya ta mutane duk basir ya gama cinye su ga sanyin kashi ga kaza ya ta lissafi amma harkokin sa na duniya kuma baya tunawa cewa bai da lafiya eh da yake nan neman kuɗi ne nan neman abin rayuwa ne ko Allah ka shirya da mu to me ya faru a daidai wannan gabar da daidai wannan lokaci sai yake cewa amma ala zalika faqad da'awtu fiha bi da'awatin sami'tuhunna min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam duk da haka naro nayi wata addu'a a cikin sallar nan tawa da na ji su daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayin da ya tashi zai tafi sai wani mutum ya bi shi a baya ya ce babana ne ya bi shi a baya amma ya lullube kansa da wani mayafi sai je tambaye shi yace wata addu'a ce wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya roki Allah da ita an gani sai Ammar ɗin Yasir ya karanta masa wannan addu'a yace cewa dai Allahumma bi'ilmika al-ghaiba ya Allah ina roƙonka da wannan ilimin naka na gaibi wa ƙuduratika alal khalqi da kuma ƙarfin gudanarwanka akan dukkanin halittu baki ɗaya. Ahyini ya Allah ka rayar da ni, ma alimta alhayata khairan ni, matsawar dai ka san cewa wannan rayuwar ta duniya alheri ce a gare ni. Wa tawaffani ya Allah ka ɗauki raina. إذا علمت الوفاة خيرا لي إذا كاسن شيوا متواتي تفعل هيري أقريني وأسألك وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك يا ألا نئنا رقنك خشيتك في الغير والشهادة يا ألا كباني جنس ورنك أفيني دبوي وأسألك كلمة الحق يا الله إنا روقنك فإن كلمة رجسية في الحق والرضا أوكي كلمة الحق في الرضا والغضب يا الله إنا روقنك كباني إيكم فإن كلمة رجسية cikin lokacin da nake cikin yarda kwanciyar hankali da kuma lokacin da nake cikin fushi kakka bar ni ya Allah in dinga faɗin wasu maganganu waɗanda ba su dace ba. Wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqri ya Allah ina roƙonka ka bani daidaito ka bani tsakatsaki cikin wadata da kuma talauci ka sa in rayu a wannan tsakanin kada in yi kuɗin da zai halakar da ni kada kuma talaucin da zai mantar da ni Allah وأسألك نعيما لا ينفد كما يا الله إن رؤونك نئمر دباتا كاروا وأسألك كما إن رؤونك قرة عين كنشير هنكلي دنطوة لا تنقطع وتباتا ينشوا وأسألك الرضا بعد القضاء يا الله إن رؤونك كباني يرجاه bayan hukunci da ka yanke a kaina na duk abin da ya same ni ka bani ikon yarda da wannan abin da ka yanke a kaina wa as'aluka barda al'aish ma'da al-maut ya Allah ina roƙonka ka bani sassanyar rayuwa rayuwa mai sauki bayan mutuwata wa as'aluka lazzatan nadari ila wajhik ya Allah ina roƙonka ka bani jin daɗi da morewa na kallon fuskarka, dubi zuwa ga fuskarka a aljanna. Wa shauƙa ila liqa'ik ya Allah, ka sa ni in zamto mai yawan begen haɗuwa da kai, fi ghairi darra'a mubirra ba tare da wata cuta mai cutarwa ba, wala fitnatin mubilla ba tare da wata fitina mai batar da mutum ga barin hanyar Allah ba, Allahumma zayyinna bi zinatil iman, ya Allah, kai mana ado, kai mana ƙawa da ado na imani, waj'alna hudatan ka sanya mu zamto shiryayyu, muhtadi ka sanya mu zamto masu shiryarwa, muhtadina kuma shiryayyu. Kaga wannan addu'ar ta kunshi alkhairi masu yawan gaske, eh kwarai da gaske. wannan addu'a yana da kyau kwarai kowannen muna a ce ya haddace ta ku duba wannan addu'ar abubuwa ne kusan guda biyar mutum yake roƙa a kansa amfanoni abubuwa masu girman fa'idoji manufofi masu girma a wannan addu'a abu na farko shine tawassuli zuwa ga Allah da sunayensa kyawawa da kuma sifofinsa mafiya ɗaukaka. Shi ya Allah ina roƙonka da wannan ilimin naka na gaibu, nan kana tawassuli ilimin wani ilimin Allah shine Allahumma bi ilmika al-ghaib wa qudratika 'ala al-khalq kaga al-qudra sifa ce ta wa sifa ce ta Allah sifa ce ta gudanarwa Allah mai iko ne akan komai ya Allah ina roƙonka don ƙarfin ikonka da gudanarwanka ga dukkanin halittunka baki ɗaya sai ka ce ahyini ma alimta alhayata khairan li nan kuma menene tafwidul umuri ne ila Allah miƙa wa Allah dukkanin al'amuranka ne baki ɗaya kai bawa ne baka da wani tasarrufi baka da wani iyawa a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara maka, ka miƙa wa Allah komai Allah ka yi mun, ni kam ban da wani abu na iyawa, ban da wani abu, ban da wani abu wanda yake ainihin wato mai muni, ban da wani abu mai kyawu, ya Allah ina roƙonka duk komai ya Allah ka yi mun. Ba na iya mallakawa kaina komai, ya Allah ka rayar da ni idan wannan rayuwar ita ce alheri a gare ni. وتوفني يا الله ka ɗauki raina kaga mutum musiba ta same shi ta auka mishi amma suka yana cewa ni wallahi gwara ba mutu imam muslim ya rawaito wani hadisi wanda wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je gaida wani mutum sahabinsa ne mare lafiya jiki ya tsananta masa sosai ya rasa inda zai sa kanshi saboda tsabar yadda cutar take damunsa da ya je sai manzo Allah ya ce ya kake ji ne kai bawan Allah ya ce to ga jiki nan da ya rasulullah sai ce me kake cewa sai ce ni kama wannan cutar tawa cewa nake ya Allah idan ina da wani zunubi a duniya wanda za ka azabtar da ni da shi a lahira to Allah ya kaji dauto min da shi tun a nan duniya kawai kamun wannan azabar ni in huta ina fata an gane wannan sai in je lahira ba tare amma wannan jiki ya riga ya kai tsananin da kamar ya fara ɗaya mai tsammani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi na ai ba a amincewa ba a amincewa irin wannan cutan a wurin Allah ba a yin haka cuta ba ta samun ka dinga irin wannan addu'ar kana fata wa kanka mutuwa kana cewa duk wata azaba da Allah zai maka kana san ma azaba ta suka kanka kenan sai manzo Allah ya kishi a'a kai dai ka dinga cewa Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ka dinga cewa ya Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu daga azabar wuta jama'a mun gane wannan ashe kada wata cuta ta same ka annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi ingantacce yana cewa la yatamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bih kada ɗayanku a wayi gari yana fatan wa kansa mutuwa saboda wata cuta ta same shi an gane wannan li dhurrin nazala bih saboda wata cuta da ta sauka a kansa kada ni ya yadda ya ce ma Allah ya Allah ni kawai ka ɗauki raina ni ya fi mun wannan rayuwar kaza da kaza a sai mun Allah ce wa in kana la budda in kuma ya zama ba makawa sai kai wannan addu'ar dole sai ka yi ta to sai ka ce me za ka ce sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da shi wannan addu'ar yace ka ce Allahumma أحيني يا الله كرا يدني ما علمت الحياة خيرا لي ما تقردي كاسن شوى رايوان إتسي ما في الهيري أغريني وتوفني الله كأوكرينا إذا عن إذا كانت الوفاة خيرا لي إذا ونم متور إتسي ما في الخير أغريني وأن حديث إمام البخاري ya fitar da shi a lamban hadisi na dubu shida da ɗari uku da hamsin da ɗaya imamu muslim a lamban hadisi na dubu biyu ɗari shida da tamanin imamu abu dawud a lamban hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da takwas sannan haka nan imamu tirmidhi a hadisi na ɗari tara da saba'in dukkan jama'a sun fitar da wannan hadisi daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam riwayar imam abu dawuda annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya zama babu makawa walakin liyaqul sai dai ya ce Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li Allah ka rayar da ni matsawar dai rayuwar ce mafi alheri a gare ni wa tawaffani Allah ka dauki raina idza kanat alwafatu khayran li idan wannan mutuwan ita ce mafi alheri a gare ni jama'a ku ji tauhidi daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da haka jama'a wannan kaga yana da muhimmanci kwarai da gaske ya zama cewa ɗayan mu yana yawaita irin wannan addu'a to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da shi wannan addu'a kun ga wannan addu'an ta kunshi wancan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da su ne sahabbansa Allah ya kara musu yadda baki daya wannan hadisi ne na Anas dan Maliku Allah ya ƙara mishi yadda shi yasa a wani hadisin na Anas dan Malik yake cewa laula anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yatamanna yanna ahadukum ahadukum al-mauta la tamannaytuhu Anas yayi tsawon rai ya ga abubuwa iri iri bayan rasul manzon Allah shi da kansa yake cewa da ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum yi addu'an cewa Allah ka kashe ni ba, Allah ka ɗauki raina ba, ishi da ba don manzon Allah ya hana ba, lallai da na yi wannan addu'ar cewa ya Allah ka ɗauki raina. Jama mun gane wannan ba daidai ba ne duk yadda cuta ta kai tsanani, to ka ji abin da manzon Allah ya koyar. Ya Allah ka rayar da ni, matuƙar ka san cewa rayuwar nan ita ce mafi alkhairi a gare ni. sannan ka ɗauki raina matsawar dai wannan mutuwar ita ce alheri a gare ni dan za ka iya mutuwan kuma azabar kabari ta biyo baya ina amfani ina amfani ba ibara duk lalacewa wannan zugin da kake ji da duniya wallahi ba da shi da azabar kabari kamar yadda muka yi bayani a karatun baya jama'a mun gane wannan wannan kuma zai sa ka gane cewa ashe ba duk abin da kai tunani bane zai zama alheri a gare ka sannan jama'a Allah ya riga ya gama da mu a cikin suratul baqara me Allah ya ce kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum an wajabta muku yin yaki amma wannan yakin ba kwa son fita wajen yaki kowa na son ransa kowa na son dukiyarsa sai Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum yaso da yawa kuna iya kin wani abu amma shine alheri a gare ku kai da kanka da ni da kai da mu da su da kowa a nan wani zai taɓa cewa wallahi sai da aka ce min in yi kaza in ina ta cewa ba na so ba na so ashe shi ne alheri a gare ni haka ne kuma ka bani kaza din nan kuma na kwalla bare na kaza ashe kaza din nan ashe sharri ne a gare ni ashe ba zai zama alheri ba zai zama alheri ba sai Allah ya ce wa asa an tuhibbu shay'an yaso da yawa za ku iya son wani abu wa huwa sharrun lakum amma wannan abin da kuke so kuma sharri ne a gare ku sai Allah ya gama da mu gaba daya yace wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani amma ku ba ku sani ba to abin da yake ilimin Allah yana gaibi kaga ne yace bi ilmikal ghaiba wa qudratika 'ala al khalqi yace ahyini ma 'alimta al hayata khayran li ma'ana saboda Allah ne kadai ke da wannan ilimi ba wanda ke da wannan sanin hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda yana so ya karfa imani a ranmu to babu wanda ya san me zai faru bayan mutuwa da shi kansa shi yasa sai ya koyar da wannan addu'ar mun gane wannan to kun ji wannan kenan sai mu je faqara ta gaba اللهم إني أسألك خشيتك يا ألا إنا روقنك جنس أورنك في الغيب والشهادة أثيلي دبوي jama'a haka ake son imani kamar da ɗaya daga cikin magabata ke faɗin cewa saboda sharrin zunubin ɓoye eh annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa daga cikin mutanen da za su tafi kowa ɗanɗana azaba a ranar alkiyama su ne mutumin mutanen da ke fitowa a fili kamar mutanen kirki amma a gefe guda in suka keɓance inda ba kowa sai su dinga sabon Allah suna aikata su miyagun laifuka to ranar alkiyama ka za a zo da su ana musu wannan mummunan azaba wannan azabar da ake musu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aka nuna mishi wasu mutane ki su waye waɗannan ki su ne mutanen da suke nuna kirki a fili amma lokacin da suka keɓanta su kaɗai sai su dinga keta alfarman Allah da dokokin Allah mun gane wannan kaga wannan abu ne mai muni kwarai don haka yana da kyau kwarai ka zama mai jin tsoron Allah afai da boye afai da boye a wasu akan ce fai da boye ma'ana a fili da boye kawai ne ya ce fai ya zo kawai yaran da Hausa ne Hausa ce an gani yawwa saboda haka yake cewa ya Allah ina roƙonka jin tsoronka afai da boye اللهم إني أسألك وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب يا الله إنا رؤنك maganar gaskiya ta fito a bakina a lokacin da nake cikin yarda ba wanda ya tirka sani ina cikin nishadi na to dinga faɗin gaskiya kada mu zama makareci haka nan lokacin da mutum ya fushi sai ga yayi ƙarya yanzu mafi yawa in ka je zaka yi zaka yi safin shi tsakanin mata da miji ya ake ciki ne anya to sai ka dinga so soke wasu maganganun in ka ce mishi kai bayani in ya gama bayaninsa gaba ɗaya ka ce mata ke ma yi bayani zai ce kaza da ya faɗa ƙariya ne sai ka soke kaza ma ƙariya ne ishin an ta manta gama sai ka ce to kai kuma me ka ji nasa da ƙarya ce to kaza ma ta faɗa a kai na ƙarya ne kaza ma menene ƙarya ne yanzu kowa ya fushi ne a cikin su sai can an jima an yi zafin ce wallahi ai ya bani haushi ne shi yasa na faɗi kaza ko ba a yi ko kuma wallahi wani ya bani haushi lokacin da kake cikin fushi sai ka faɗo su munanan maganganu ka iya ƙirƙiran ƙarya ma ka jefi wani musulmi da shi saboda fushi to kana roƙon Allah ya Allah ina roƙonka kalimatal haqqi ka bani ikon faɗin zance na gaskiya fi rida wal ghadab a cikin yanayin yarda da kuma lokacin fushi wa as'aluka al qasda fi al ghina wal faqr Allah ina roƙonka ka bani tsakatsakin rayuwa a cikin me a cikin wadata da talauci ma'ana ya Allah ka bani rufin asiri na rayuwa kada in yi kuɗi dukiya ta min yawan da za ta mantar da ni talakawa ta mantar da ni bin hanyar Allah ya shagaltar da ni wajen yawan bauta ga Allah subhanahu wata'ala sannan kada kuma ka jarabce da wani talaucin da baƙin talauci wanda zai mantar da ni kaina ka san malam talauci ko wallahi yana mantar da mutum shi waye shi ba ku gane ba har sai an waye gari ce kai mai wai waye kai ce to waye ni ne ma san ko waye ni ba to baka san waye kai ba ce to me ne tsayin ka cikin al'umma ce to wallahi alayya tambaye mutane ni ma ban sani ba saboda me talauci ya masa yawa ba ma da lokacin zama ya tunani yanzu ne yanzu ya kama hanyar kasuwa yana can yana kan hanya ba zai dawo ba kuma sai karfe takwas ɗin dare ko taran dare yana dawowa ɗan cikin da ya kuma bai kai wanda zai iya biyan buƙatar abin da za a ci a gidan ba zai kwana cikin damuwa ya tashi cikin damuwa sallan asbahi ma sama sama za a yi ta kaga talaucin ya mantar da shi Allah ya mantar da shi ma waye shi a rayuwa kullum ba ma da lokacin tarbiyyar yaya ya kika tashi ya cin su yake ya shan su yake ya maganar makaranta ya maganar yaron sun samu kulawa na tarbiyya ba sani ba to talaucin masifa ne malam Allah Allah kai mana tsari da wannan bawa naka in talaucin nan Allah ba ma kaunarsa Allah ka raba mu da shi ba da talauci ba shi da daɗi wallahi malam in ga mutum yana ta hauka to wannan talauci ne yake damun sa in kai ya ce wallahi wallahi wallahi sai wallahi duk kowa sai kowa wallahi kowa baya mutu a ba shi da kosisi wallahi mala amma in yaji wasu yan abuwa yana gani wasu yara in haka kwantar da hankali ku kwantar da ne na sa shi hankali yanzu yana samu na lafiya tun ya dan wani abu ko eh amma bai aje komai ba kawai sai ce wani ma sai ce wallahi shi yanzu da za a bashi da za a bashi wannan kahon wallahi zai hura kowa ya mutu tsakaninku da Allah bai faruwa ni ina da wani ɗana ranar da wani talauci ya buge shi babba ne ya ce wallahi tallahi inda da kafan nan a hannun shi wallahi sai ya hura kowa ya mutu kawai to kaga wannan ai an samu matsala to talauci kenan malam shi yasa Allah ya baka da wadata kai masa godiya akan abin da ya baka shi ya fi alheri sama da ajarce ka da talauci kuma a baka ikon yin haƙuri haƙurin yana da zafi malam sai an daure haƙuri kuma adara kama haƙuri ka dai haƙuri wasu abubuwan na duniya ko eh amma dai Allah ya wadata ka yadda zaka abin nan shi yasa ɗaya daga cikin magabata ke cewa li an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir Allah ya wadata ni lafiya da kwanciyar hankali in yi masa godiya shi yafi soyuwa a gare ni sama da me sama da ajarabce da wata musiba a kuma a ci kuma yi hakuri kuma gaskiya ne wannan so kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ka zamto kana da mene alqasda kana da ainihin wato zama tsakatsaki fil ghina wal faqr tsakanin wadata da kuma mene yawa da talauci eh Allah ta'ala ya tabbata shi shi yasa annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan yace mu'minai sune wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu ka bani iko in ka bani wadatan ma ya Allah to ka bani zama tsakatsaki kada zan mai yawan albazaranci kar kuma zan to mai rowa duk ma'ana tana daukan wannan jama'a an gani wajen ciyarwa da ka bani abin da ka bani tsaka kadin zama mai ciyarwa tsakanin wadata da me talauci kada ya zamto ina yin almubazzaranci saboda wadata kawai in dinga zubar da abubuwa iri-iri ta fataka in ta fantamawa kada kuma in takura wa iyalai na in zama tsolo marowaci ya zama ga kada wadata amma gidanka ma abinci baya wadata yayanka in an gansu a gansu kama almajirai malam ina nufin almajirai marasa gata irin wanda iyayensu sun yi watsi da su sun manta ma suna biya a duniya wanda za ga yaro ya shekara ya shekara uku da riga ɗaya ta yage can an yi faci ta yage can an yi faci haka zai ta rayuwa malam to irin wannan ga ƴaƴanka a cikin wannan yanayi akwai daɗi to wani fa haka yake ga wadata amma wallahi ƴaƴansa tufafi daga sallah sai sallah yanzu ba san ya ka shiga ba to wani ba zai iya siya wa ƴaƴansa kayan sanyi su sa ba sai dai kullum gaskiya suna suna rawan ɗari kuma ɗan dubu ɗaya ɗari takwas dubu ɗaya ɗari biyar an sami riga sanyi ya saka jama mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace wa as'aluka na'iman la yanfadu Allah ina roƙonka ni'imar da ba ta yankewa an gane ka san yankewar ni'ima bala'i in kana suka gane wannan ka tambayi wanda ya taɓa samun arziki da dama daman ta kumshi a hannunsa ya faɗa maka yake ji malam wallahi wani jinshi kaman ya mutu saboda a da shi ake zuwa ake masa alhaji a taimake mu da kaza da kaza a jiya ɗauki kaza ai kaza idan an wayi gari wannan abin ya fi ƙarfin sa abin da ma zai ci da iyalansa sai ya ji ya roƙa to babu tashin hankalin da ya wuce wannan in kana so Allah ya dawo maka da wannan ni'imar sai ka dinga addu'a wa as'aluka na'iman la yanfadu Allah ina roƙonka ni'imar da ba ta yankewa ni'imar lafiya ni'imar 'ya'ya ni'imar ƙarfi da ka bani ni'imar ji da gani an gani yawwa ni'imar iya magana ni'imar shugabanci ni'imar kaza da kaza duk wata ni'ima da Allah yi maka a wayi gari wannan ni'imar ba ta yanke ba shine samun cikan ni'ima dama Allah ta'ala ya faɗa ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baqin abin da ke wajen ku zai ƙare amma na wajen Allah fa wanzajje ne baya karewa an gane wannan saboda kana roƙon Allah wannan kuma Allah ta'ala shine mai arzikin da baya karewa amma kai naka arzikin zaka ci gaba da rayuwa cikin sa ne har lokacin mutuwa ka shikenan ka gani ka kare da kyau ko kai kyakkyawan cikawa kenan da duk wata ni'imar da za a ce an yi maka ita amma ba za ta kai har lokacin mutuwa ba to kamar akwai matsala ko dai ni'imar wadata ko dai ni'imar lafiya ko dai ni'imar imani ko dai ni'imar ayyuka na alkhairi a ce baka cika akan wannan abin ba to akwai damuwa domin innamal a'malu bil khawatin su kyawun ayyuka kadai ana la'akari akan me mutum ya mutu ne ba me yi a baya ba a me ka mutu a kai sai da ka zo mutuwa kawai aka ji kana ta ninko ashar aka aka zara ranka ga an samu matsala da ku an san ka ga sallah ga azumi ga kaza ga wa'azi ga komai amma ina kana ta ashar ko kana faɗin wasu baƙaƙen maganganu ko aji kana ta ihu kana waye huhu lokacin zaka mutu kaga an samu matsala ko duk waɗannan abubuwa ne cikawa ne wanda yake mummuna amma Allah ya cika maka da alkhairi ka cika da kalmar shahada ka cika akan aikin alkhairi ka taho masallaci ko kana karatun alqur'ani mai girma ko kana kokarin sada zumunci ko kana ci wani aikin alkhairi ko kana yin wani abin da yake zai samar ka da yardan Allah sai mutuwa ta same ka a wannan gabar to ka gi kyawun cikawa ko da ba a cika ba ji ka cika da kalmar shahada ba to tabbas ka gi kyawun ƙarshe mun gane wannan kai Allah ta'ala ya sa mu dace to jama'a kun ji don haka Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga da cewa wa as'aluka wa as'aluka na'iman la yanfadu Allah ina roƙonka ni'imar da bata yankewa wa as'aluka qurrata aynin la tanqati Allah ina roƙonka kwanciyar hankalin da baya karewa eh jima mun gane ko Allah ya baka kwanciyar hankali da jin daɗi cikin ƴaƴanka wanda ba zai lalace ba ka san kwanciyar hankali kashi kashi ne akwai kwanciyar hankali a cikin iyali akwai kwanciyar hankali cikin ibada akwai kwanciyar hankali wajen neman halaliya wajen sana'a akwai kwanciyar hankali hatta wajen bacci ko akwai kuma me kwanciyar hankali a kabari to kana roƙon Allah ya Allah ka bani kwanciyar hankalin da baya yankewa har aljanna tun daga nan har aljanna ya zama wannan kwanciyar hankali duk wani firgici da tashin hankali ba zai same ni ba a ce a garin da kake ana yaƙi ko ko a ce yan yan yan bindiga ko yan kidnapper sun zo ɗiban mutane ai da ku tashi hankali to kana roƙon Allah ya Allah ina roƙonka ka bani kwanciyar hankalin da baya yankewa yanzu a gidan kana rayuwa ƴaƴanka goma in ka samu ɗaya ƙwaya ɗaya fitinanne wallahi tallahi sai ya sa ka manta da guda da guda tara nan haka ne kuma ka bani ina gaya maka wannan matanka uku amma in ka samu wata fitinanniya sai ta mantar da kai biyincin gaba ɗaya saboda tsabin masifa da bala'i da jaye-jaye za ta dinga maka ta hana ka samun kwanciyar hankali ta hana ka samun nutsuwa a rayuwarka kai ta cewa ka kuma a hana ka sakinta an gane ai in aka ce ka sake ta mana kace wallahi tausayin ta nake ji in yanzu na sake ta iyaye ta sun mutunci wallahi iyayen ta mutanen kirki ina rike ta ne kawai saboda iyayenta ka kasa sakinta ta daga maka hankali to irin wannan matan ana neman tsarin Allah da gare shi yasa in kana yawan addu'a malam Allah sai gyara ma komai an gani Allah kadai shi zai maka wannan ba wani wanda ya sai maka wallahi malam duk duniya da lahira ba wanda ya sai ba kwanci hankali sai Allah shi kadai man kaje ka roki wani ka roki banza ba zai iya maka ba ko wani matacce yana kwanci a kabarin sa ba zai ma koyi ba ka roki wani Allah shi kadai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu دعوة الداعي إذا دعاني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الله كمن تري قبل فات هنير قتا جماعة كنجي وأسألك الرضا بعد القضاء الله إن روأنك كباني يردى أبايه كنش معنا دكنا أبنك قدر ذي ساميني نكرين أزديني a'a na dan wani talauci na dan wani lokaci ka san rayuwa ba ba ta miƙewa ko kamar da dan ibro ke cewa wai rayuwa up and down ce to gaskiyan ce up and down ce rayuwa yau kana sama gobe kana ina kana ƙasa yawmun laka ne wa yawmun alayk ƙaryanka ta sha ƙarya duk kuɗinka ka ce kai baka taɓa asara ba ni dai ban taɓa ganin ɗan kasuwan ba a ce duk abin da ya sai ya ce riba ni ban taɓa gani ban ce babu ba amma ban taɓa gani ba a ce duk wata hulɗa da ya yi ta kasuwanci ko ta bashi tsakanin shi da wani ko harka ta kamfani ko harka ta cinikin yau da gobe a ce bai taɓa faɗuwa kan wani abu ba ba gaskiya ba ne kuma faɗuwan nan duk yadda ke sai ya ɗan ji zafinta duk wadatarsa ko ba a ji to sai kake roƙon Allah duk abin da Allah ya kaddara zai same ka to ya baka ikon yarda da wannan hukuncin da ya zarta a kanka ka san wani lokacin da ya noma bara noma ya daraja to ba wanda ya ji buhu nawa ya samu ba wanda ya ji zakan ma da kyar din ya bayar eh saboda a lokacin a cin wadata shi wannan hukuncin Allah ne mai kyau saboda haka ya yarda ya ji daɗi bana kuma haddarance ya yi ya yi noman sai noman ya kare ba wai noman bai yi kyau ba ila ma ya samu adadin buhun da sun fi na bara amma saboda yanzu amfanin yana mai ba daraja in ya lissafa sai ga a cikin faɗuwa yake tafiya running cost din ya riga ya kare din ne yana kai wannan masifa wannan bala'i yanzu ka duba yadda abin da yake ba raka na samu ba raka na sai lokacin da ka samu wannan wa ya ji labari ba ne ji labari ya amma yanzu dan an jarce ka kawai da dan rashin nan gashi nan kana ta baba su duk inda ka zauna sai ka kai karan Allah wajen mutane to me za su iya yi maka mun gane wannan na ba mu wannan karamin misali saboda shine abin da muke yawan yi a nan doma ko eh kwarai da gaske kuma wani zai aure shekara goma baka taba jin shi da matar shi ba amma saboda a wata shekara ta dan casa shi na shekara daya ko wasu yan watanni jin da yake zauna kai mata sai a hankali ai in suka tashi juya ma kwalwa malam wajen ni'imomin da ya dinga ji da ita da dadin da ya gama ji duk ya manta shi wannan ya riga ya wuce yanzu abin da yake ciki ne yake ta tsumbula yana kai karan karanta wajen mutane ba za su iya ma komai ba kai hakuri da matarka kai ta addu'a kuma kana nasiha kana abin da ya kamata kila ka dan jinye mutallafi ne ita ma ta dan tsakure ka ka san mata ba sa so ana jinye mutallafi ko kun fahimci haka aiko in ma taka tana tare da kai tana so ta dinga samu da kai kada ya zama tana ganin kana harkoki kana fantamawa ka ce kana mun ganin kamar na tara kuɗi ne a ka tara eh ka tara me ma'anin ka tara shine ta rika jin kamar eh ka yi noma buhu goma buhu ashirin to sai ka zo ka ɗauki buhu ɗaya ka ci wannan buhu ɗayan ɗauka ki kai na iyayenki me za ta ji ko ba wanda zai kai sai ita ita ce za ta aika gashi nan an ce a kawo muku gida wallahi yayi noma ne ya ce a kawo muku ɗan samu to yanzu wannan abin da ta ji me ta ji daɗi ba ita kama kyautar ba amma ta ji daɗi hankalinta zai me ya kwanta amma tun da kake nema baka taɓa ba iyayen ta komai ba sai ka ɗauka mawa da tari ba ruwanka in ka je kai wata sana'a ka samu riba ka ɗauki ɗan dubu biyar dubu goma ka ba ta kashe wannan gashi kyauta ne ki ɗan yi wasu abubuwa ne za ka ga biyayya malam amma kwata kwata baka komai kai saboda wai kai ke ciyar da ita wai kai komai kai kake yi in bayan wannan akwai wani abu in kai wani abun kai ma za ka ga ƙarin wani abu a cikin biyayya insha Allah eh mata kwantar da hankalinku insha Allah za a gyara eh ku cigaba da mana biyayya kawai eh kada in mun ki bayarwa ku ce ba za ku ba a ku cigaba da biyayya akwai alheri a ciki na'am gaskiya ne mala a dama ana maganin cewa ne mala bakar ana maganin wanda ke da hali ba wai kowa da wanda ke da hali kuma misali ta san kana da halin yanzu mallam bakar wani fara banda ya ba mata shi kyautar naira dubu ɗaya wallahi ya manta shekarun ya shi mana yana da hali shi kawai tunaninsa shi ne kawai ya ƙare akan shi ke ba da ci da sha in ba ki ko in ba ki kuɗi ki kashe akan me yi ta bala'i an ramma ka yi haƙuri su ma suna da wasu buƙatun yawwa ai buƙata a rayuwa ne wani rabon da ya saya gazan ko ya saya jambaki ko ya sayi koda ko ya sayi turare wallahi ya manta shekarun a karam kallawu ai ba wanda bai son kwalliya zuciyar nan fa budurwa ce wallahi duk tsufan nan naka malama wani in aka cika maka wani kwalliya sai ka ji me aka ji daɗi ka gansu fes fes tsaf tsaf sun fesa turare suka ji kai ma kaman ka zama kaman wani yaro kaman dan maka wani wata allura haka shi yasa ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa hatta cin kwalliya ka sa kaya masu kyau yana ƙara mutum lafiya kuma tsakaninka da Allah ka duba duk ran da ka sa sabon kaya kai ka sa hula malam ka ɗora takalmi ka sa sabon agogo ya kake ji Allah ya malam sai ka ji ka zama wani sabo kawai daga hawan haka hawan hawan na daga kafada kake yi ko ba ka bane ba eh ka ci wallahi agogon nan shi ka ina ka sai wannan agogon to wallahi shopping din shi ne online na sayi shi koya kana dan bubuɗe kana jin daɗi abinka ba girma kai kana jin daɗi amma ya zama kullun a cikin mokara malam wata rigar ka ta shekara shekara goma sha biyar har yanzu kake kake sawa kake ta maneji Allah baka yace Allah ya kai mu sallah Allah baka yace sallah malama ka aika kana da jari a kawai ba sa tausayin iyayen su a ko kuma tausayin ku yayi yawa ne malam tausayin ku yayi yawa ne ka san akwai wanda shi in dan shi yana da wadata to shi ga dan kawai a cikin wadata ya wadatar da shi ko da dan bai bashi ba ta wannan wuta ne a wannan wuta ne ku ce ku dace tare ko ya ci kai ma kai ne ka ci shine arziki yayi kyau amma bana kana ganin abu a gidan wasu kuma kai ba daman ka dan lasa ai akwai matsala yawwa ai ku ji tsoron Allah iyayen nan naku tsofaffi suna buƙatan a ɗan yi upgrading ɗinsu ɗan rigar nan sabuwa a ɗan ɗinka musu duk ɗan wata biyu wata uku a ɗan musu sabon ɗinki a ɗan kawo wani abu a ɗan ba su a hannun su ma suna ɗan jujjuyawa eh mana za su dinga jin daɗi za su dinga samun ku albarka wallahi tallahi abin da kake samu sai dai kaga yana ta karuwa yana ta ninkuwa wallahi ba dai raguwa ba dai ya ragu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yake ma naqasat malun min sadaqah babu wata dukiyar da ke raguwa saboda an ba da kyauta cikin ta wannan dukiyar. Eh, ka je ka ji labarin sun ma a sha alaji amin ɗan tata, Allah ya gafarta mishi. Da shi kanshi mahaifinsa wani irin aikin alheri ne ba su yi ba. Alhaji Amin ɗan tata, gidajen TV namu na Sunna TV, Africa TV 3, Manara TV, wai wani wuri ya sa ta ƙato biliyoyin kuɗi ya kashe. Ya fi sama da kusan biliyan ashirin. ya gina musu kowanne aka gina mai studio aka sai sabbin kamarori kayan aiki aka sai komai ya ba su kawai kudin nashi ya kare sai dai karuwa duk wani aiki alheri da kaji an ce ya gina masallaci kaza a wuri kaza ya gina kaza a wuri kaza wannan malamin da rake ba da labari wasu mutanen ƙauye suke zuwa wajen shi karatu ce wallahi ba sai masallaci a garin sun sa gina masallaci ana zuwa ne kace nawa ne miliyan ya kai su wajen ɗan tata kace miliyan nawa zai ishe ku shi to wallahi su ba sani ba ba sani ba amma dai abin da suke so su a zo a gwada filin a zana kai a yi musu dai kai a musu masallaci su ba sa san ma a ba su kofi sai kira shi aka je aka tura injiniya kawai ya je gama kace nawa zai gina wani masallaci kace kusan miliyan kusan miliyan miliyan 20 ne zai gina shi kace shikenan ga miliyan 20 ku tafi da shi kace a muka a bamu a nemo ɗan kungiyar da zai da a miƙa mishi kuɗi shi dai mana aiki so ba komai a ciki yanzu gashi ya mutu ya bari inda bai yin ba fa a lokacin yana raye akwai wasu ayyukan da yake sai ce kada a ce shi yayi izarar ta gina university a salam university a ina a jigawa sai da ya cire kuɗi shi ya gina faculty guda ɗaya aka ce maka faculty ba maganan wai department ake yi ba faculty misali ka ce faculty of islamic studies akwai bangaren kaza akwai bangaren kuma duk da haka ake ya ce ga ko miliyan ɗari ya bada nashi gudunmawa banda wancan aikin ga dukiya ta yi ne kenan ta yi kyau har a garin nan akwai aikin shi wanda ya ba wani malami ya zo ya gina makaranta kuma na amfana to haka ne amma in ka taskace kuɗin kana tsoron ka bada ka su ƙare to ka munana wa Allah zato an gane shi ne yake ka bada zan ninka maka ninkin ba ninkin an fahimta Allah ta'ala ya samu dace mu koma karatu kada kuma na lura kun fara jin daɗin wannan a aje wannan ba wa'azi muke yi ba eh wani yana jin ma shi bai kiyace ya zama kamar dan wata bayan ya ta bamu to Allah ka wadata mu wa as'aluka ladhatin nazari ila wajhik ya Allah ina roƙonka ka bani morewa da jin daɗi na kallo zuwa ga fuskarka ko wannan barzul aishi ba da mutum yi bayani shi ko shine mai ka sami kyakkyawar rayuwa mai sauƙi a kabarinka ka amsa tambayoyin mala'iku a buɗe maka ni'imomi daga gidan aljanna kana shaƙa kana jin daɗi a yalwata maka fadin kabarinka Allah ka bamu wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik ya Allah ina neman ka bani morewa da jin daɗin kallon fuskarka jama'a kallon fuskar Allah fa a cikin gidan aljanna ya fi shiga aljannan daɗi ina cin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan yan aljanna sun shiga aljanna Allah ka samu na ciki dubu dubu tsabu tsabu eh yan wuta sun shiga wuta Allah ka kiyashe mu Allah ka tsare mu sai sai Allah ya ce wa yan aljanna har raditum shin wannan ni'imar da kun yarda ce ya Allah ya ba za mu yarda ba bayan ka ba mu irin abin da baka taɓa ba wanda cikin halittunka ba ka ba mu kaza a a'taitana wa a'taitana wa a'taitana duk abin da muka bukata Allah ka ba mu sai Allah ya ce da su hal azidukum in ƙara muku sai to Allah me muke bukatan ƙari kuma bayan wannan ina fata an gane wannan sai Allah ya ce da su uhilla alaikum ridwani alla askhata alaikum ba'dahu abada abin da yafi wannan shine na ba ku yarda ta har abadan abada ba zan taɓa yin fushi da ku ba abin da yafi wannan daɗi shine kuma Allah ta'ala sai yayi hijabin da ke tsakanin shi halittunsa su ga Allah subhanahu wata'ala su yin aljanna manzo Allah yake cewa wannan ganin Allah ma ya fi shiga aljannan daɗi amma kafiri mai kamanta Allah da wani mai kaza da kaza ba zai ga Allah ba a ranar alkiyama ba zai taɓa ganin Allah ba Allah zai zo a ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum satarawna rabbakum lallai za ku ga ubangijinku kama tarawna al-qamara fi lailatul badr la tudammuna fi ru'yatihi kamar yadda kuke ganin wata a daren sha hudu ba kwa turereniya wajen ganin sa ko ko kamar yadda rana ke fitowa a lokacin azhar babu wani girgije a tare da shi hadisin Abu Dawud yake cewa to za ku ga Allah haka a ranar alkiyama ko mu'mini za ku ga shi amma ganin da za a yi na farfajin alkiyama gani ne irin tashi hankali to da haka ba wanda hankalinsa ma yana jikinsa kowa na neman nafsi da siyaki kuma sallim rabbi sallim addu'ar su yana wannan Allah ka kubutar da mu Allah ka ziyartar da mu annaba da manzanni a wannan ranar sai wani suka ma baki ce maka ni zan kai ka aljanna a wannan ya cuce ka Allah ka tsare mu to wannan abin to bayan an shiga aljanna an naba sai Allah ta'ala ya yaye wannan hijabin nasa na haske kowa sai ya ga Allah to a wannan lokacin ne za su samu jin daɗin da ba su taɓa samu irinsa ba to kana roƙonsa ne a wannan addu'ar ka zama daga cikin aljanna wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da wannan jin daɗi na kallon fuskar ka ya Allah wa shauqa ila liqa'ik da kuma shauqi me shauqi a Hausa in muka ce shauqi shine bege fata na haɗuwa da Allah an gane wannan kai eh manzo Allah ya faɗa hadisi ingantacce ko man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah wanda ke son haduwa da Allah sai Allah ya so haduwa da shi wanda ko baya son haduwa da Allah saboda miyagun laifukansa Allah ma sai ya ki haduwa da shi shi ma da su kafirai a wannan ranar kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun su waɗanda suka kafirce a wannan ranar ba ma za su ga Allah ba kwata-kwata daga nan za a ɗebe su kawai gungu-gungu ana watsa su a wutar jahannama Allah ka kiyashe mu wa shauqa ila liqa'ik Allah ina roƙonka ka bani me ka bani ainihin shauƙi da bege na haɗuwa da kai fi ghayri barra'a mubirra ba tare da wata cuta mai cutarwa ba wacce za ta cutar da ni a addini na ko duniya ta rayu rayuwa mai kyau wanda babu wani cuta babu wani bala'i ba saukan wata musiba wacce za ta halakar da ni fi ghayri darra'a mudirra sannan wala fitnatun mudilla ba tare da wata fitina mai ainihin wato batarwa ba an gane fitina mai batarwa ita ce za ta cutar da kai a addininka a waye gari da kana sunna ka koma bid'a kana tauhidi ka koma shirka an gane wannan ai da kana mai kamiya ka koma zinace zinace abubuwa irin waɗannan to kana roƙon Allah ya tsari daga irin waɗannan wace Allahumma zayyinna bi zinatil iman ya Allah kai mana kawa kai mana ado cikin mu da bayan mu da kawa na imani waja'alna hudatan Allah ka sanya mu mu zamto shiryayyu mu mutadina ko masu shiryawa Allah ta'ala ka shirya da mu to wannan kenan jama'a kun ji shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taba yi wa jarir ibn abdullah al-bajali ko kuma muawiya ibn abi sufyan muawiya ibn abi sufyan manzo hadiyan mahdiyan wahdi bihi Allah ka sanya Muawiya ya zama shiryayye mai shiryarwa Allah kuma ka shiryar da al'umma sanadiyarsa an gane ne eh to kaga wannan abu ne mai kyau Allah ta'ala ya samu dace zaka jawo kuji wannan addu'a saboda zaka je kokari jama'a mu haddace ta mu kiyaye ta mu rika yin ta a koda yaushe sai dai wannan addu'a guda ɗaya ta yi mana awa ɗaya ka bari mu dan ƙara addu'a ɗaya ko يقول من الأنصار من جيوب الثامنة والتسعون اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم ما زويت ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب يا جماعة كن جي eh wannan addu'a daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kuma hadisi ne ainihin wato ingantacce Imam Tirmidhi ya fice shi a kitabu da'awat an gani sannan Abdurrazzaq abin nan Ibn Abi Shayba a cikin Al-Musannaf shi ya fitar da wannan hadisi an gani Allah ta'ala ya samu dace abin da kake cewa Allahumma rzuqni hubbak ya Allah ka azurta ni da sonka da kaunarka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indaka da kuma son wanda son shi zai amfanar da ni a wurinka an gani da son wanda son shi ɗin zai amfanar da ni a wurinka kamar son wa son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka shaida muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kaunace mu da wannan kaunar Allahumma kace ya Allah ma razaqtani mimma uhibbu duk abin da ka azurta ni da shi cikin abin da nake so nake kaunan wannan abin faj'alhu quwwatan li fi ma tuhibbu ka sanya wannan abin ya zamto ƙarfi ne a gare ni cikin abin da ni nake so ma'ana duk abin da zaka bani ya Allah wanda nake so ko ka sanya wannan abin ya zamto in tafiyar da shi yadda nake so a rayuwata kuma ya dace da abin da zai amfana ni a wannan rayuwar tawa kaga addu'a ce mai kyau ko kamar me kowannen mu yana son ya rayu da lafiya tun daga farkon rayuwarsa har zuwa ina ƙarshe kowannen mu yana son ya rayu cikin wadata haka ne da 'ya'ya da kuma yalwar lokaci wanda zai za ka samu na bautan Allah ko to kana so wannan abin ya zama ƙarfi ne wannan ƙarfin da Allah ya baka to ka sa ya zama to zai zama ƙarfi ne a gare ka wajen bin Allah da kuma yin abin da kake so da gudanarwa a rayuwarka Allahumma sai ka ce ya Allah ma zawaita anni mimma uhibbu ya Allah ina roƙonka duk abin da ka kawar da shi gare ni baka bani ba amma ina son wannan abin sai ka hana ni wannan abin faj'alhu faragan li Allah ka sanya wannan abin ya zamto yalwan lokaci ne a gare ni fi ma tuhibbu cin abin da kake so ba ku gane ba ko kun gane mutum a rayuwa akwai abin da kake so misali matarka ɗaya ko matanka biyu kana son tsara ta uku amma shi Allah ya san cewa a iliminsa ya san cewa in ka tsara ta uku nan to musiba ce ta uku da kai an gane wannan kila matan ba mutumin kirki ba ce ki da kaza da kaza to wannan abin a madadin Allah ya baka wannan abin to kana roƙon Allah ya Allah duk abin da ka kawar da shi gabari na sai ya hana ka auren ta din kuma amma sai baka a cikin wadata da kuncin hankali baka auro ta ta dinga kayan maka da hankali ba to kana cewa ya Allah duk abin da nake so ka bani sai ka hana ni wannan abin ka kawar da abin gaba ne saboda ka san ba alheri bane a gare ni to ka sanya wannan abin ya zamto alheri ne a gare ni ya zama wannan zai bani lokaci ne in ƙara kulawa da abin da nake so wanda ka riga ka bani arziki kaga alheri ne ko yawwa da baka aure zai ga taya maka da hankali ko menene ba hujji cewa wai talauci da kwanciyar hankali ya fi me ya fi me ya fi wadata da tashin hankali mutum ne cikin wadata amma cikin tashin hankali kullum barayi na neman sa a kama shi yau kaza ya faru yau mota kaza ta faɗi a wuri kaza gobe kaza ya faru gashi da wadatar amma ba a bashi ya zo na lafiya ba kaga wannan wani talakan da ke kwanciya ya samu abinci ya samu abin sha shi kwanciyar hankali Allah bai hana shi komai ba ba wata hidima da za ta taso masa da ta gagare shi ya samu ya biya makarantar yara ya dan yi a ci a sha a gida to ya wannan arzikin ya fi mai alheri sama da wancan ya kwana yana lissafin kuɗin wani ɗan shi zai ce wallahi baba in baka bani ba sai na je na fasa wuri kaza sai na je na kashe kaina sai na yi kaza sai faruwa to wannan kenan kaga addu'ar manzon Allah ta kunshi dukkanin alherai masu yawa na duniya da lahira baki daya to shine ya Allah ina roƙonka duk abin da ka kawar da shi ga na to ka sanya wannan abin na ƴaƴa ne na dukiya ne na kyalekyalen duniya ne ka sanya wannan abin ya sa in sami rashin sa ya sa in sami lokaci cikakke wajen yin da'a da bauta gare ka kada ka shigar da zuciyata da hankalina wajen yin abin da yake ba alheri a gare ka ba ba kuma zai samun min da ainihin wato ɗa mai ido ba Allah ta'ala ya samu dace ina ga sai mu tsaya a nan insha Allah ta'ala saboda ƙwarewar lokaci na matsa karatun ne ƙare amma ki ƙarewa ko ya kamata mu ƙarar da shi kawai ko jama'a mai zuciya kawai mai ta karanta rana guda a yi fasaran gudu gudu ko a gama Na'am? Abin shi hankalin ya fi? To, Allah ya ba mu kwan gamawa. Wallahi ban ɗauka za mu karatu goma a littafin da mun gama. Amma sai na ga buƙatar a riƙa sanin ma'anonin yana da muhimmanci ƙwarai. Lokacin da kake addu'a ka san me kake roƙawa kanka, to ya fi alkhairi a gare ka da ma wanda za ka koyawa a nan gaba kai ma. Allah ta'ala ya samu dace. abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka sanya aljanna ta mutu mu koma a gare mu baki daya Allah muna roƙonka ka dace da mu da alkhairan duniya da lahira اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائنا وأعداء الإسلام والمسلمين اللهم عليك بهؤلاء هؤلاء المختطفين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته